ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه ثم راقبوا الله يا عباد الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله على كل واحد منا أن يفتش نفسه فإن أمامنا الرحال أمامنا الذهاب فما الزاد هذا الذهاب يا عباد الله إنما زاده الذي ذكره الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله حيث قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى عباد الله كلا أن يفتش نفسه حتى يرى مواضع ضعفه فيقومها ويعالجها يا عباد الله وحتى يعرف شخص مواضع قوته أي حينما كان يعمل عمل صالحا حتى يعززها فإننا كلنا سنموتون وسنقبر يا عباد الله وسنسأل أمام ربنا جل في علاه عباد الله على كل واحد منا أن يتقي الله تبارك وتعالى فهذه وصية الله تبارك وتعالى في الذين خلوا من قبلنا وهي التي فينا كما قال رب العزة ولقد أوس وقال ربنا ولقد أوصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فهذه يا عباد الله هي وصية الله تبارك وتعالى في الذين أوتوا الكتاب من قبلنا أي أهل الكتاب وهي وصية الله تبارك وتعالى فينا فهي تقوى الله عز وجل وأعظمها يا عباد الله تقوى الله في الخلوات فالله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فإن في تقوى الله تبارك وتعالى نجاح وفي تقوى الله تبارك وتعالى فلاح وفي تقوى الله تبارك وتعالى مخرج قال ربنا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال ربنا يجعل له من أمره يسرا وقال ربنا يجعل له مخرجا عباد الله وعلينا أن نتقي الله في أنفسنا وأن نتقي الله في أولادنا وزوجاتنا وأهالينا ووالدينا فإننا كلنا سنسأل عن هذه الجوانب كلها ويوم القيامة يا عباد الله لا يخلو شخص منا إلا وقد سئل و... إلا وقد قام أمام ربه ويسأل فالله تبارك وتعالى سيسأل الأنبياء وسيسأل الناس جميعا ولا يختفي شيء عند رب العزة والجبروت قال ربنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والله تبارك وتعالى هو عليم هو خبير يا عباد الله ابتغشوا أنفسكم يا عباد الله فلينظر المرء إلى نفسه يا عباد الله حتى يعالج مشاكله قبل يوم الرحال فهذا الرحال يا عباد الله فاليوم يا عباد الله في هذه الحياة الدنيوية إنما هي عمل ولا حساب وغدا الآخرة يا عباد الله حساب ولا عمل فهو الأمر إلى الله تبارك وتعالى أمر كادح لا محيد عنه فهذا الذهاب يا عباد الله من اللوازمات فأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة عباد الله فالموت أمامنا يا عباد الله إما آجلا وإما عاجلا فالله تبارك وتعالى هو عليم بما هو عليم بما متى سنموت وأين سنموت وأين سنقبر فهذا كله من من الغيبيات يا عباد الله علينا أن نكون على حذر فلينتبه المرء كل انتباه فليحذر المرء كل الحذر يا عباد الله حتى لا يأتيه الموت وهو فيما لا ينبغي له نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن كتابنا يا رب العالمين عباد الله اغتنموا حياتكم قبل موتكم يا عباد الله اغتنموا حياتكم قبل موتكم يا عباد الله فإنكم إذا متم قد قطع أعمالكم إلا من ثلاث كما قال صلى الله عليه وسلم عباد الله اغتنموا صحتكم قبل سقمكم اغتنموا شبابكم قبل هرمكم اغتنموا اغتنموا غناكم قبل فقركم يا عباد الله فإنكم سترحلون يا عباد الله وستقبرون يا عباد الله وستسألون يا عباد الله وليس للمرء كفيء وليس له كفيل أمام رب العزة والجبر والجبروت إلا أعماله الصالحة اجتهدوا يا عباد الله وتوبوا إلى خالقكم فإنه تواب غفور رحيم عباد الله توبوا إلى الله تبارك وتعالى سيتوب عليكم عباد الله ارجعوا إلى الله تبارك وتعالى يا عباد الله لا تتمهلوا يا عباد الله فإنكم قد كفيتم يا عباد الله فالله تبارك وتعالى بهذه السمحاء وبهذا الدين الجراء وبهذه الشريعة السهلة السمحاء فأنتم والله تبارك وتعالى قد اختاركم بين الأمم وستسألون يا عباد الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين اللهم أرزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين ألا صلوا وسلموا عباد الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك نواسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو, أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل آخرتنا أن تجعل آخرتنا أعظم من من أولانا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini na gaskiya wanda ka zaɓe shi a bisa wahayinka ka sanya shi ya zamto manzo ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da kuma iyalan gidansa da sabansa gabaki ɗaya ba tare da ware ɗaya daga ciki ba ya ku ƴan uwa ku ji tsoron Allah ku tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai nusar da shi hanya madaidaiciya a gidan duniya da kuma a gidan lahira baya da haka ya ku ƴan uwa ku lura da Allah tabaraka wa ta'ala ku kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a boye domin shi Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da yake koyuwa a gare shi da fili din da boye din duka abu guda ne a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ku ‘yan uwa, unwani ko taken wannan kutubar shine kowa ya binkici kansa, kowa da kansa, a kowa wato ya caje kansa da kansa, ya ‘yan uwa kowa ya caje kansa, domin Allahu tabaraka wa ta'ala ya kaddara cewa akan kowanne ɗaya daga cikin mu akwai tafiya tafiyan nan kuwa tafiya ce wacce take mai tsawon gaske ba wanda ya san menene zai faru da shi bayan ya mutu sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda yake da tabbas cewa idan ya mutu yanzu shi dan gidan aljanna ne kamar yanda yake ba mai tabbas idan ya mutu yanzu cewa shi dan wuta ne matukar dai shi musulmi ne ya ku bayan Allah ku tsoron Allah tabaraka wa ta'ala akwai tafiya a gare mu menene zai faru bayan wato mun tafi din nan waɗannan yana daga cikin wato gaibiyat na Allah tabaraka wa ta'ala sai dai abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cikin littafinsa ko manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana kamar yadda muka samu cikin hadisai cewa kaza da kaza zai faru idan mutum ya mutu a cikin kabarinsa gobe alkiyama ko za a yi kaza da kaza wannan mun yi imani da shi akwai ababe da za su faru wanda ba mu san hakikanin menene zai faru ba wato sai mutum ya mutu kowanne ɗaya daga cikin mu zai mutu ya ku bayin Allah kowa kuma idan mutuwarsa ta zo masa wato zai ga abin da bai taba gani ba a gidan duniya duk wanda zai mutu zai ga mala'iku da idansa zai ga abin da bai taba gani ba amma ba zai iya gaya waɗanda suke bayansa ba ba zai iya gaya ƴaƴansa ko iyayensa ko ƴan uwansa ko wanda suke kewaye da shi ba saboda ka ya ku bayin Allah wannan tafiya da ke gaban kowanne ɗaya daga cikin mu lallai tafiya ce wacce tafi kowace kalar tafiya wato cancantar ainihin guzuri menene guzurin da zamu yi shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku yi guzuri wa tazawwadu fa inna khayra zad at-taqwa Allah tabaraka wa ta'ala ce ku yi guzuri mafi cancantar abin da za ku yi guzuri da shi kuwa shine wato anashin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah kowa ya caje kansa ya duba ya ga ina ne yake da matsaloli domin wato ainihin ya gyara kowa ya duba ya ga ina ne yake da wato kokari inda yake yin daidai domin ya ƙara yin wannan daidai din domin ko shakka babu kowa zai mutu dukkaninmu za mu mutu kuma kowa za a sanya shi cikin kabari kuma kowa za a dawo masa da ransa a cikin kabari kuma za a tambaye shi dangane abin da wato dangane da abin da ya aiwatar a wannan rayuwa ta gidan duniya din kuma kowanne mu ya ku bayin Allah za a tsayar da shi a farfajiyar lahira babu wani mutum da zai ragowa face Allah tabaraka wa ta'ala ya tsayar da shi gobe alkiyama ya kuma masa tambayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mutum guda daya face Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana da shi shi da shi kuma tsakankaninka da Allah tabaraka wa ta'ala babu wani mai tafinta babu wanda zai fassara maka abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a'a kowa zai magana da Allah tabaraka wa ta'ala ne ya ku bayin Allah wannan abin da yake gaban mu lalle kowa binciki kansa ya ga ina ne yake da matsala domin dan adam shi yafi kowa sanin kansa da kansa babu wani mutum a cikin mutane da ya kai ka sanin kai wane ne Allah tabaraka wa ta'ala shine ya fi ka sanin kanka da kanka amma cikin mutane kuwa kai ne lamba ɗaya wato cikin sanin halayyar kanka ya ku bayin Allah Allahu tabaraka wa ta'ala ya umarce mu da cewa mu ji tsoronsa subhanahu wa ta'ala wannan umarni ma'ana wasici na Allahu tabaraka wa ta'ala shine wasicin da yayi ga ainihin ahlul kitab shine wasicin da Allahu tabaraka wa ta'ala yayi ga ainihin yahudawa da kuma nasara kuma shi ne wasicin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ga wannan al'umma ta manzo Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ku bayin Allah lalle kowa bi tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kowa bi tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ƙashin kansa daga cewa abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya wajabta shi a kanka ya faranta shi a kanka kana aiwatar da shi abinda ya hana kaka nisanta kana nisantarsa ko kuma baka nisanta kowa ya duba shi a karan kansa kowa ya ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala cikin sha'anin matarsa kowa ya ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala cikin sha'anin ƴaƴansa kowa kuma ya ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala cikin sha'anin iyayensa a wato iyayensa da dukkanin mutanen da yake mu'amala da su domin gobe alkiyama sai an tsayar da kai sai an tambaye ka dangane da duk wani haƙƙin mai haƙƙi da yake kanka ya ku bayin Allah kada mutum ya ɗauka cewa Allahu tabaraka wa ta'ala ya ɗora shi akan iyalansa cewa shine shugaba shine jagora tunda yanzu kai kai ne mijin matarka kai ka auro ta ka kawo ta gida to duk abin da kai shikenan ruwa ta sha lalle ba haka al'amarin yake ba akwai mala'ikun Allahu tabaraka wa ta'ala suna nan suna rubuce duk abin da kake aiwatarwa idan ka zalunce ta wannan ba za a rage komai ba gobe alkiyama za a bijiro da wannan zai zamto nadama ga dukkanin wanda ya zalunci iyalinsa idan kuma ka kyautata za ka yi farin ciki da anishin kyautatawar da kai ya ku bayin Allah kowa ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mafita cikin wato anishin tsoronsa yace duk wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya masa sauki cikin al'amuransa ba wai lalle shine sauki shine sai ka tara dukiya ko abin duniya ba Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya maka sauki cikin wato ainihin rayuwar duniya zai sanya maka jin daɗin rayuwar duniya matuƙar dai ka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala yace duka wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai bashi mafita kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi lada wanda yake mai girman gaske ya ku bayin Allah kada ku yi girman kai a bisa ƴan uwanku kowa ya ɗauka cewa shi bawan Allah ne babu wanda ya fi wato wani a gurin Allah tabaraka wa ta'ala sai wanda ya fi wani tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah kada ku yi wato ainihin girman kai kada ku yi jiji da kai Allah tabaraka wa ta'ala baya san wato ainihin masu girman kai ba kuma ya san masu jiji da kai mafi muni ko kuma daga cikin mafi munin abin da bawa zai yi wato shine ainihin girman kai ga ainihin bayin Allah tabaraka wa ta'ala ko dan saboda wani matsayi da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ko dan saboda wata dukiya da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ko kuma dan saboda ilimi da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi shi yasa yake rena mutane yake musu girman kai lalle wannan yana daga cikin wato alamomi na anashin halaka Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu ya ku bayin Allah ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala alkiyama wato al'amari ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara shi lalle al'amari ne wanda ba makawa ba dama a ce an fasa ba al'amarin dan adam bane ba kuma biki ne irin na dan adam ba ballantana ya sa ranar kaza za a yi bikin kaza a ce an daga ko kuma a ce an fasa saboda kaza da kaza alkiyama ita ba dama a fasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddar wannan kamar yadda ka san ba dama a fasa ranar mutuwarka to haka nan babu ran da za a ce an fasa tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya tashin alkiyama al'amari al'amari ne wanda wato dole ne sai ya faru kuma idan ya faru din za a binkici bayi dangane da ainihin ayyukan da suka aiwatar muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata mana ƙarshen mu ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah ku ribaci ainihin wato rayuwarku kafin mutuwa ta zo ta riske ku babu wani mutum da zai mutu face yayi nadamar mutuwarsa babu shi a doron duniya idan ma mutumin kwarai ne ko da mutum ya mutu ya samu Allah tabaraka wa ta'ala ya masa afuwa ya ba shi gidan aljanna sai yayi nadama ina ma ya ƙara irin wannan aikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kalla ya sa shi a wannan ni'ima din sai ya yi fatan ina ma ya ƙara a gidan duniya. Ballantana kuma wanda yake ya yi mummunan aiki, wanda ya kasassaɓa ya zalunci mutane, ya ci dukiyoyin mutane sai ya yi da na sanin me ya sa ma ya yi wannan ta'addancin ko me ya sa ya yi wannan gangancin a gidan duniya. Ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mafi girma mafi munin abin da kuma ya zama wajibi akan musulmi ya nisanta wato shine hada Allah tabaraka wa ta'ala da wani. ya ku bayin Allah ku yi kokari ku kiyaye wato anashin tauhidin ku ku kadaita Allah tabaraka wata'ala wajen roko ya zama shi kadai za ku roka ku kadaita Allah tabaraka wata'ala wato cikin sunayensa da kuma siffofinsa da kuma cikin ibada ta subhanahu wata'ala ya ku bayin Allah wato tauhidi shine wato ainihin asusu ko mazubin da ake zubawa bawa lada a ciki daga ran da aka ce kai shirka da Allah tabaraka wata'ala baka tuba ka daina wannan ba to ko shakka babu asusu da ake zuba lada din kai ka dode naka ka rufe naka babu inda za a zuba maka lada ko da kai aikin lada ma gobe alkiyama ba za ka samu ladan ba tunda kai ka rayu a duniya kana mai shirka da Allah tabaraka wa ta'ala ne ya ku bayin Allah mafi munin al'amari wato shine bawa yi shirka da Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah ku kiyayi Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya nanata so biyu cikin alqur'ani mai girma yana cewa wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa Allahu tabaraka wa ta'ala fa yana tsoratar da ku kansa ku fa kiyaye shi so bi yana nanatawa cewa ku fa kiyaye Allahu tabaraka wa ta'ala domin idan Allahu tabaraka wa ta'ala ya kama bawa ba wanda ya isa ya kwaci bawa a gaban Allahu tabaraka wa ta'ala shi Allahu tabaraka wa ta'ala wato tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala ya sha bamban da tsoron duk wani abin da kake jin tsoro yanzu idan kana jin tsoron wuta ko wani naman daji ko sharrin wani ɗan adam ko kaza ko kaza za ka riƙa nisantar da kanka ne daga wannan abin idan aka ce ga wani abu yana cutar da mutane a nan abinda dan adam zai yi shine ne ya nisantar da kansa daga wannan gurin amma shi Allahu tabaraka wa ta'ala idan kana jin tsoron sa shine ka ƙara kusantar sa subhanahu wa ta'ala mai tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake ƙara kusantar da kansa zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah ku ribaci rayuwarku kafin mutuwa ta zo ta dauke ku ya ku bayin Allah ku ribaci wato ainihin samartakarku kafin tsufa ya zo ya riske ku kowa ya ribaci ya ribaci lokacin da yake da shi kafin wato matsatsin lokaci ya zo ya riske shi kowa kuma ya ribaci wato lafiyar da yake da ita kafin jinya da rashin lafiya ta zo ta same ka domin nawa nawa ne suke kwance a gadajen asibiti nawa ne suke kwance a gidajensu ba su da dama su je masallaci yanzu gashi yau Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya ka cikin wanda wato suka halarci ko za su halarci sallar juma'a to akwai adadi mai yawa kuma suna nan a kwance su ba su da dama ma su taso su zo wato su yi wannan ibada din ashe wannan zaɓin Allahu tabaraka wa ta'ala ne wannan kuma dama ce to ya kai wato ya kai bawan Allah ka ribaci wannan damar da Allahu tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah ku ribaci yalwar arziki wadata da Allahu tabaraka wa ta'ala ya baku kafin wato talauci ya zo ya same ku ko kuma ya zanto rayuwar ma babu ita domin ita rayuwar duniya ga baki daya ya ku bayin Allah wato dama ce dama ce guda daya Allahu tabaraka wa ta'ala ya biyo kowa idan mutum ya yi sakaci da wannan damar da Allahu tabaraka wa ta'ala ya bashi damar rayuwa yana karɓar wannan damar to ba na damar da za ka yi a sake dawo maka da wannan dama ɗin dama so ɗaya Allahu tabaraka wa ta'ala yake ba da ita damar rayuwa so ɗaya ne idan mutum ya rayu a wannan duniya kwanakinsa suka ƙare to shi kenan ba za a sake dawo da shi a ce ba a baka second chance ka zo ka sake yin wato aiki ba Allahu tabaraka wa ta'ala bai yayin wannan Allahu tabaraka wa ta'ala ta yayi walan yu'akhir Allahu nafsan idza ja'a ajaluha idan dai lokacin wato daukar ran bawa yayi Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai wato ainihin jirkinta maka ba ya ku bayin Allah Allahu tabaraka wa ta'ala zai tambayi annabawa Allahu tabaraka wa ta'ala zai tambayi salihan bayi Allahu tabaraka wa ta'ala zai tambayi kowa da kowa haka Allahu tabaraka wa ta'ala yace fala nas'alanna allazina ursila ilayhi lallai wallahi sai mun tambayi waɗanda muka yi wahayi zuwa gare su ma'ana annabawa kenan manzanni kenan Allahu tabaraka wa ta'ala ya rantse yace wallahi sai mun tambayi anishin manzanni din wala nas'alanna al-mursalin haka nan wato wanda muka aika musu da manzanni sai mun tambaye su haka nan su ma manzanni din sai mun tambaye su Allahu tabaraka wa ta'ala yace kuma zamu bayo mutane zamu kissanta musu zamu ba su labari da ainihin wato da gaskiya zamu gaya musu haƙiƙanin abin da suka aiwatar a gidan duniya ba mu zamto ban ma nan ba duk abin da bawa yake aiwatarwa a gidan duniya Allah tabaraka wa ta'ala yana gani kuma yana ji abin da kai a koye da wanda kai a fili duka ɗaya ne a gurin Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san duk abin da kake yi gobe alkiyama kuma zai baka littafin ka sai a ce da kai ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba kaga wannan littafin ka ne karanta ka yanke wa kanka da kanka hukunci wannan karatun littafin ya isa ma kai da kanka ka yanke wa kanka hukunci idan mutum ya karanta littafin zai yi nadama duk wanda ya ganganci a wannan rayuwa ta duniya sai ya fara fatan ina ma lokacin da ya mutu din nan an tafiyar da rayuwarsa shikenan ba za a dawo da anashin ransa gangar jikinsa ba ya ku bayin Allah kowa ya yi karatun tanutsu kowa ya yi kansa da kansa qiyamul layl lalle rayuwar duniya dama ce Allahu tabaraka wa ta'ala ya bamu wannan addini addinin musulunci zaɓi ne na Allahu tabaraka wa ta'ala da Allahu tabaraka wa ta'ala ya zaɓe mu ya ba mu ainihin wato addinin musulunci abin da yake kan mu shine mu gode Allahu tabaraka wa ta'ala ta hanyar bautata masa ba tare da hada shi da kowa ba ba tare da hada shi da komai ba ya ku bayan Allah ku kiyayi duk abin da zai jawo Allahu tabaraka wa ta'ala ya fishi da ku ku kiyayi duk abin da zai jawo Allahu tabaraka wa ta'ala ya tsine muku wasu daga cikin sahabbai ko daga cikin tabi'ai suka samu Aliyu dan Abi Talib Allah ya ƙara masa yarda tunda shi Ali dan Abi Talib yana daga cikin wato ainihin ahlul bait wato yana daga cikin iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce da shi ya Ali bin Abi Talib suka tambaye shi cewa hal khassakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shay'in min hada shin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware ku ku iyakacin iyalansa ya gaya muku wani abu a cikin wannan addini ko ya ba ku wasu sirrika wanda kuna yi za ku shiga aljanna ko ya gaya musu ya gaya muku waɗansu abubuwa wanda bai gaya wa kowa ba suka je suka tambaye Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu sai yake cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama bai ware mu da komai ba wani abu ne a cikin anannade a jikin takwabi na takwabin sa yana lankaye sauke yace bari in fito muku da wani abu ku gani wannan ne kawai la'alla ko ba ku san shi ba sai ya fito da wata takarda ko wata fata a jiki wato a cikin abin da yake rubuce a ciki shine Allahu tabaraka wa ta'ala ya tsinewa duk wanda ya yanka domin wani Allah duk wanda ya yanka domin wani Allah sayyidina Ali yana daga cikin abin da ya rubuta ya ajiye wato alamun takwabin sa ya ajiye duk wanda ya tambaye cewa akwai abin da kuke da shi wanda ba a sani ba ya ce la'alla sai dai wannan wannan ne kawai Allah ta'ala ya la'anci ya tsinewa duk wanda ya yanka domin wani Allah ya ku bayin Allah ku kiyayi wato anashin tsubbace tsubbace yana daga cikin abin da yake raba bawa da Allahu tabaraka wa ta'ala shine ka je gurin wani dan tsubbu ya ce da kai za a yanka bakar akuya ko bakar tinkiya ko kaza mai bingi bingi ko kaza ko kaza duk abin da kaji an ce za a yanka amma sai da wasu mawasafat da daban sai da waɗansu prescription na daban to wannan yana yana gwada maka cewar wannan fa ba yanka ne na wato domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah yin yanka ibada ne mutum zai iya yanka ya yi tawassuli ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya biya masa bukatarsa amma ba tare da ware wani abu daban mai kala kaza ba ku kiyaye duk abin da zai jawo muku Allah ta'ala ya tsine muku baya da haka a cikin takardar sayyidina Ali dan Abi Talib akwai wato Allah tabaraka wa ta'ala ya tsinewa duk wanda wato ya bewa wani mai yada bid'a wato ya bashi mafaka duk wanda yake kokarin kawar da mutane daga kan sunan Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka bashi kariya ko ka bashi gurin zama ko ka faɗi maganganu wato gurin kare shi Allah taba'a Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya tsine maka ya kuma la'ance ka ya ku bayin Allah lalle mu lura mu din gobe a kiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye mu abinda muka rubuta da hannayenmu Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye mu kar ka ga cewa ai social media ne za ka rubuta abin da kake so gobe alkiyama duk abin da kai postin gaba daya za a tattaro shi kaf sai ka kare a gaban Allah tabaraka wa ta'ala abin da kai tarwij abin da kai postin ɗinsa bayan an yi postin ɗinsa ka ƙara tura shi shi ma gobe alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ka abin da kai comment a kai wanda yake kasancewar ba gaskiya bane Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ka akan wannan ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala alkiyama gaskiya ne hisabi gaskiya ne tsayuwa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala wannan dole ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wannan ya kaddara wannan babu makawa babu wani mutum da zai kuya babu wani mutum da zai tsira cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba zai tambaye shi ba illa iyaka kawai abin da yake kanmu wato shine mu kyautata ayyuka mu inganta tauhidinmu mu inganta wato alakar mu da Allah tabaraka wa ta'ala mu kuma roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe ya Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙonka ka azurta mu da kyakkyawan ƙarshe ya ubangiji ka kare mu daga azaba a cikin kabari ya ubangiji ka kare mu daga azabar wuta ya ubangiji muna roƙonka iyayenmu Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya kaburburan su ya zamto dausayi daga cikin dausukan aljanna ya ubangiji duk wanda yake da mamata ya Allah tabaraka wa ta'ala ka ji kansu ka sanya kaburburan su ya zamto dausayi daga cikin dausukan aljanna ya ubangiji ka sakanya wa iyayenmu da ainihin gidan aljanna ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan karshe marasa lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka ba ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah tabaraka wa ta'ala ka ƙara musu lafiya da kuma biyayya gare ka ya ubangiji ka ba mu ikon yin amfani da damar da ka ba mu ta rayuwa da kuma damar da ka ba mu ta lafiya mu bautata maka irin yadda kake so ka kuma karɓa ya ubangiji kamar da tukuici da anashin gidan aljanna ya ku bayin Allah Allahu tabaraka wa ta'ala yana umartar ku da wani abu sai ya fara da kansa yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ku wanda suka yi imani ku yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله